الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح إلى آخره وكان بما تحناه المصيرة وهذه إلهي أنت المسلمين على آل والسلم والسلال الأسير لا يمكن الشيء الذي هذا المرض وكان من ذلك الإسلام والسلام وكان الله ويجب أهلي ويجب أهلي اللهم صل لك ورسولك شعبيما وشريفا وكريما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار a karatun wani ji alhamdulillah mun faro daga ayar da ke cewa wa min ayatin aljawari yana da ayoyin Allah jiragen ruwa a kuma bilbani jiragen da kuma cikin ruwa kan alamu kamar ruwan ruwa in ya sha mutumin yana bayan lamnar rawa kina daga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala akwai jiragen ruwa waɗanda iska ka kaɗa rudu inda aka ga dama daga cikin waɗannan Allah ba da misalin in Allah ya ga dama yana bari su kai lamiya in kuma ya ga dama yana tsunutsar da wasu jirage cikin ruwa saboda laifukan da zamu su gabatar don haka Allah subhanahu wata'ala ce waya abu an gafirin amma yana yaya abubuwa ba ko wallahi aka wa Allah ba Allah ya kama mutum nan take Allah yakan yi talala saboda ya san motsa wa ɗan adam sai da kaddara wa Allah zauna ma sai sai da kaddara wa Allah to bisa ga haka sai Allah yana ma ɗan adam talala saboda ya dawo ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina kuma Allah yana yin talala yana rangwanta abubuwa dama don الذين يجادلون في آياتنا ما سجى إليك آيوين الله فقالوا ما لهم من مهيس بامد أبين لذي كوتسوا daga azabar Allah in Allah ya ga damar kama su Allah ya ba ku titin ba mata ul hadi duniya duk abin da aka ba ku na walwala da jin daɗi da annashawa wani abu ne na jin daɗin rayuwar duniya ba mata ul hadi duniya wa ma inda Allah amma abin da yake wurin Allah subhanahu wa ta'ala hayrun shine mabibici wa kafir shine mal'uma lillazina amanu amma mai dawwama ne ga masu imani mabibici ne ga masu imani wa hadha yuwa wannan ne dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wani kaji su kusa da kusa wanda su za su tsiwa yawwa
to matsalar ta guda wani sa cikin wala an fi faɗin ba a kofi zai ta taba kamin a nan na Wallahi ka so sai da ka gane zan da littafi.
waɗanda Allah ke ba da labarin cewa wa alamar fiye da yadda wa waɗanda Allah ya ce abinda a wurin Allah ya fi mana kuma shi ne madarwami ga masu imani masu dogara da Allah wallafi ne waɗanda ya yi talibu da kama irin ismi masu nisanta manya-manyan zurubai wani fawahisha masu nisanta albasha ya ke kira albasha ko kuma irin ismi muni ba da rubuni abinda in an yi shi za a wa mutum haji to shi ake kira kaba'ira kamar zina kamar liwaɗi da ƙarfafi da sauran su ake kira alfawahishi kuma su ake kira kaba'irar ismi haza min hadarin bani yana daga badin asabta sashe zuwa ga dukka abin da ake kira sashe cewa alkaba'iru kaba'irar ismi abin da ake kira dukka shine alfawahishi to idan aka samu haka wannan shi ne ake kira adabta sashe a kan dukka gaba ɗaya inna Allah Allah inna Allah tabaraka wa ta'ala wa ana ibada musali da ya an kawanta a bayi na salihai wa hukun da zai da amur su da masu imani masu dogara ga ubangiji wa tawakkulu abin da ake kira dogara ga Allah sikatul kalbi billahi zuciya ta yarda da Allah zuciya ta amince da Allah subhanahu wata'ala kuma shi ya mutum ya yi tawakkali don ka yi tawakkali ba a cewa in ka dogara ba a cewa ba za ka yi kafabi ba ma'ana saboda ka dogara da Allah ba za ka shiga ɗaki ka yi zama da ka ce ba ka kafabi ba ba ka sana'a ba ka neman komi ta dogara da Allah shi mai cewa mu shawa wani abin da ake kira matakan guda uku ne a kuma guda mu na farko na sunan shi a taurin dogara da Allah sannan mika kai ga Allah sannan ban ma Allah komi abin da ake kira tawakkuli bawa ya dogara ya amince da abin da Allah shine mai bayarwa wani malam kuma shi an mai hana wato shi ake kira tawakkal in ka san in ka san Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa duk inda zaka ba sana'a ka bace ba ƙarfin ka bane ba wawon ka bane ba ilimin ka bane ba sarautar ka bane to shi ke sai ka dogara da Allah sababin duk dai mutum ya shiga cikin nema ma'ana asbabu dalilai na na samu abu Allah ko ba shiga ba shi ba wanda kira ne. mutum ya fata ina ma na in samu kaza kuma ina ma na kar abu kaza ya faru cikin buri ne amma duk abin da ya afku a kullum ma wani amma ya hali da muradahu amma duk sadda ba wanda ya kaso ba ta faru sallama da lafi sai miƙa ma Allah ka- yadda ya miƙa ma Allah al'amura shi ba abin da ake kira tuslimi bayan hukunci Allah ya riga ya zarce to Allah ya riga ya zarce kuma da to a sunan Allah ne shi ke an ba mu Allah to shi ake kira tuslimi sallama ma Allah shi ko tarwini shi kuma a kamar shi ne mai kamala mun hana daga waɗanda gaba ɗaya kullum baki ɗaya almufar wudu almufar wudu abin da ake kira mufar wudu ma'ana mai ban ma'ana al'amari ban ma Allah komi ya aikata duk abin da ya ga dama duk abin da Allah ya ga dama ya yi ba huwa hasalin a wurin ka mai kyau kabla rumun shi daga bayan abuwan abun da bayan abuwan abin duk ɗai shi ake shi a bambancin tawakkuli da bambanci taslimi da bambanci tafawili shi tawakkali amincewa shi Allah shi ne mai bayarwa kuma shi ne mai hanawa to kaga in ka zuciya ka sai yadda da Allah ne mai bayarwa mai hanawa magana da kore wurin ka ka taso wurin an sa sannan shi kuma musulmi cikin ranka ka kudurta in na samu abu kaza haka ne to to shi ake kira taslimi to ɗan abin bai samu ba kuma ka sallama ba ka da jayya ba ka fushi to shi ake kira taslimi shi ba abin da ake kira tafwili kafin abu ya abu ka ce duk wanda ba Allah ya yi da ba marutsai ko a baka ko a hana ma ma fa alal jalilu ma fa alal jalilu huwa al-jamil duk abin da Allah ya yi to shi an mai kyau to wanda ya biyo wannan shi kuma shi ake kira mafawuli shi mai taslimi ga Allah la ya la illa ba da zuri kalal bai sallama ba sai ya ga abin da ya wakana daga Allah sai ya duk abin da Allah ya rubuta kana ya saba na gaira hada amma shi a guri ne ba haka ya so ba amma tun da hakan ta so tun ba zai mushi ba shi ake kira mai taslimi ga Allah shi ko mai kawala ma Allah al'amari abinda duk Allah ya zaɓa mai ya isa mai bai da ƙasin na zaɓi shi ya ƙafon mani da wa'a a tafiya shi ya sa lokacin mutanen fir'auna da suka ce za su tuta ma wannan muminin da na fir'auna sai ce a ni wa uku wudu amri ilallah na ban ma Allah ko ni duk abin da Allah ya yi da mai daɗi da mara daɗi na ya da kuma na ya da shi mai daɗi shi mai miƙa kai mai tawili yana zaɓa abin da Allah ya zaɓa kabla su duwal kala'i gabanin zarta da hukuncin Allah ba da da bayan zartawa duk ɗaya gare shi wallazi na shirin mona kaba'ir al-azim masu nisanta manya-manyan zunubai bayan dogara da Allah ibadar mutawakkilina ibadun ibadun lahi akwai bayi ga Allah bayan masu dogara da Allah waɗanda ba su hawan abin da ka wajabta a yi ma mutum hajji amma suna aikata laifuka ƙanana kuma suna nisantar manya don haka Allah yana gafarta masa ƙananan zunubai saboda sun nisanci manya ai kaga hadisi ya ce idanun ɗan adam suna yin zina kunnuwan ɗan adam suna zina harshen ɗan adam yana zina hannuwan ɗan adam suna zina ƙafafun ɗan adam suna zina amma duka waɗanda hukoki gaba ɗaya yusa tuku zalika shi azzakari ko farji shi ke tabbatar da gaskiyar zinan waɗanda na baya auka zubi ko ya karyata ka ga zina idanu shi ne sa ido shi ko zina kunnuwa saurare zinan baki kuma kurci zinan zuciya kuma fata a aikata asha shi kuma zinan hannuwa tabawa da hannu zinan kafafu kuma kai kawo amma dukkan waɗanda idan lam yadhulil farju idan farji bai shigo ma'ana ko a zakari ko gaba ga mutum to kaga duk waɗancan ne fata da sun kai gure aikata su sun zama karita amma idan azzakari ya shiga gaba faddaka zalika kullum duk waɗancan zinar ta baki da ta hanciya da ta kunne da ta ƙahon duk a zakari ke tabbatar da ita. A fasa na jami'ul jawari sai dukkan gaɓoɗin da adam su san mazinata gaba ɗaya saboda zina a zakari. Ka ga gaɓoɗin da adam ba za su jina ba sai da zinar gaba gare shi. min shari Allah ya kiyaye mu daga sharrin gaba ga mutum wa idza ma galibu har yanzu waɗanda Allah kai maran gwamnan abubuwa masu yawa waɗanda Allah ke gafarta ma ƙananan zurbai saboda santan manya-manya su ne waɗanda idza ma galibu ma za a yi su idza gudibu in an huta ta su sun ya gafi runa sai su yaye su ce ai kaddara ce daga Allah ba yin mutum bane ai idza galibu idan an huta ta su tajawazu sai su yaye wannan zai tajawazu والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون wannan ne su jabu na rafin har yanzu su ne waɗanda suka amsa kira ubangiji a jabu sun karɓa da lokacin da Allah ce ya yi lazi na amur ta jibu ne lillahi wa min rasul idza da akum limalin yiku ya ku masu imani ku karɓa kiran Allah ku karɓa kiran annabi lokacin da annabi ya kira ku zuwa ga abin da zai ba ku rayuwar duniya da ta lahira to shine waɗannan da suka karɓa wannan kira wa aqamu salata kuma suna tsaye da sallah a damuwa sun dawo mata wa amruhum waɗanda su al'amuran su shura bainahum shawara ce tsakanin su a daular islamiyyatu a sarautar musulunci al'amur fiha lamarinta da shura ana kafa shi da yin shawara ya ta shawaru na fihi ana tattaunawa a cikin zartar da waye kamata a ba shugabanci wala ya ajuluna ba su gaugawa wani ma rukanahum yunfiquna kuma su ne waɗanda ka ciyar da abin da muka arzuta su fi da'atin lahi a cikin ma Allah biyayya.
والذين إذا أرادهم الكبير هم ينتصرون Wallazina waɗannan mutane ne sifar su shine allazina waɗanda idza asabahum al-baghy in zalincin wasu mutane ya taɓa su hum yantasiruna suna mai da martani allazina waɗanda idza zulimu in an zalunce su in takamu suna ramawa min man zalamahum ga wanda ya zalunce su don Allah ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين Na'am. Allah subhanahu wata'ala ce waɗanda ‘yan an zalunce su suna ramawa, a dalilin ramawan ne Allah subhanahu wata'ala ya aje alƙallai da kotu-kotu, da mutanen da ka ɗaukan mataki su rama ma wanda an kahi ƙarhi su fatan mai haƙi ne, saboda ɗai waɗanda su sun yadda in an taɓa su su rama ko ko a rama musu. To wannan mataki guda kenan shi ne Allah ce wanda za u sayi atin sakamakon aiki na asha sai ya akan mizluha wani aiki na asha iri ne al'insan iza zulima ɗan adam ya an zalunce shi fanta kama ya rama ƙadaran ma zulima daidai da wata aka zalunce shi fala haraja alaihi babu hukuntawa babu laihi gare shi izka iza ƙara misali ya cuta mutu ya ce a hazakan lahu Allah ya kunyata ka ta ƙuri sai ka maimai cewa a hazakan lahu kai ma Allah ya kunyata ka faƙar kaɗai ba ƙari ba rage faman afa amma wanda ya yi rangwame ya yi yahiya an man zalamahu ga wanda ya zalunce shi wa aslahal wudda ya gyara soyayya wa bayyana wa bayyana al-ma'fu'a bainahu wa bainal ma'fu'i anhu ya bayyanar da sasanci tsakani ne da wanda ya yaye ma to wanda ya haka sakamako ne na ga Allah haza akmalu wannan shine mahi cika wanda ya rama Allah ya bashi izini wanda ya ce ya yaye shi ma Allah ya bashi izini amma wanda ya ce ya yaye lara ta yawa a wurin Allah misali a nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka sun kuntuta mishi kuntutawa mai yawan gaske misali an sa musu takunkumi ba a sai yamma da banu Hashim ba su saye ba a saye gare su ba auren nasu ba su aurowa ba a hulɗa da su ba a hira da su duk wani mu'amala ba a yi ko hira ga ba a yi a ƙarshe dai aka shawara a koyi annabi sallallahu alaihi wasallam da garin makka bayan an koye shi a kwana a tashi yana garin makka aka ɗauro runduna kuma aka zo a kulla yaƙi a kwana a tashi Allah ya ba annabi nasara ya zo da runduna mutum dubu goma sha biyu ya kewaye garin makka aka ce makka da yaƙi aka tara mutanen garin makka abinda annabi ya ce masu ya ahla makkata ya ku mutanen makka ga fa muhammadu ya dawo wannan da kun kora wannan har bayan ya fita da gari ya mai wayo da fuska ta yi ya ce allah ka sani ina son wannan gari amma mutanen garin sun kore ni allah ya sauka mini cewa inna lazi farar alaikar qur'ana la ratuka ila ma'adin wanda ya kaddara saukar da qur'ani gare ka zai mai kadda kai wannan gari makka sai ka shigo ta kana ba sarake gare ta kuma kana ba annabi gare ta kuma kana jagora gare ta to yau ga ranar ta kama Allah ya cika mu annabi alƙawari ga shi da sojoji dubu goma sha biyu ga mutanen makka an tara su gaba ɗaya an kewaye ya ce to mi kuke saurari tsakanin ni da ku ni ne wanda kuka saura mi kuka saurari tsakanin ni da ku suka ce mashi alƙurba alƙurba ahun karimun wa mun ahin karimin mu ba mu saurarin komi gare ka sai zumunta to kaga nan inda ba wanda yake son ya gyara gaba ba wanda yake son ya tallata halaye ne zuwa ga al'umma wanda bai san shi ba ya san shi ba da sai ya ce to ku sada kuka kore ni kun manta zumuntar ko ku kun manta soyayya da tsakanin ni da ku sada kuka kore ni to amma annabi bai mai musu da wannan martani ba suka ce alqurba alqurha ahun karimun wa ahin karimin mu dai zumunta muka cikiya kai mutumin kwarai ne kuma dan mutanen kwarai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu izhabu fa antum mutlaqa ko ta hido an yanta ku al'adar gari duk garin da ka ci da yaƙi sun zama hunsunan yaƙi sun zama bayinka in ka ga dama ka kashe in ka ga dama ka bautar abinda duk kazartar ba mai ce maka don mi to duk da abin gar suka wa annabi mai illa mai muni da cuta masahabbai nai ya samu nasara sai ya ce ya ya ne don mi aslahal budda bainahu wa bainal mafu'i an ya gyara ya sasanta tsakanin shi da wanda an kawo nan game su ne mutanen makka fa ajruhu ala Allah to lada annabi suna wurin Allah na wannan yahiya da mallakar zuciya aka ce hada akmalu wannan shine mahi kamala bisa ga al-intisaru mai da martani al-intisaru laysa bihi basun ramuwa ba ta da laifi walakin ma afa wa aslaha amma wanda ya yahe ya gyara tsakani hatta garsa hatta garsa mawaddata har ya dasa soyayya bainahu wa bain man zalahu tsakanin shi da wanda ya zalunce shi fa za za ajru ala Allah wannan sakamako ne yana wurin Allah ba ma faɗi cewa ga irin kwatancin lada tai ba innahu shi Allah la yuhibbu zalimina Allah ba ya son azzalumai su wane ne azzalumai albadina bizulmi masu farawa da zalunta walakin man bada bizulmi fa huwa al-mubaggal inda Allah amma wanda ya fara zalunci shine wanda auren kyama auren Allah subhanahu wataala a'azana Allah min zalika Allah ya kiyashe mu daga farawa da zalunci wala manin tasara wala man taqara ba'dahu li fa'ulaika alayhim min sabil wala manin tasara wallahi wanda zai mai da martani ya rama ba da zulmihi bayan an zalunce shi ya rama mutum ya cije ka ka cije shi ko ya yage ka ka yage shi ko ya sare ka ka sare shi ko ya buge ka buge shi fa ulaika wanda suka yi ranko ma alaihim min sabilin babu wata hanya ta kama su da laifi ai sabilin muwahadatin babu hanya kama su da laifi innama sabilu إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب عليم إنما السبيل kadai tafarkin kamma mutum da layi alalazina ya tabbata ga waɗanda yallimunan nasa masu farawa da zalunta annasa mutane allazina bada'u wanda suka yi farau waya buguna fil alli masu zalunci a bayan ƙasa bi gairi la haƙƙi ba hujja bil ma'asi da aikata zako ulaika waɗannan kam lahum azabun su bayan ma sun zam sun shafa mu kansu bakin yanci ga al'umma lahum azabun alimun suna da azaba mai raɗawa a wurin Allah subhanahu wata'ala wala man sabara wallahi wanda ya haƙura an cuta ma ka haƙura wa gafara kuma ka yahe inda zalika sabra wallahi wannan haƙuri da min azamin umur yana daga manya-manyan al'amura ainihin ma'azumatiya abubuwan da ake horo da ita bi ma'ana almalubar shari'a suna daga cikin abin da ake nema ga shari'a a zalunce ka ka ce kaya ne a hana ma kai kai baiwa a yanke ma kai ka sarar to wannan yana daga cikin a manya-manyan al'amura suna daga cikin sifofin da annabi ke kwaɗai taura a yi koyi da shi wannan yana cewa jitu li utam nima makarimar ahlak na zo saboda in kammala sauran kyawawan ɗabi'o'in da annabawa zo da su ba to na zo in cika saura in gama da na annabawa da waɗanda Allah ke kance da su ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ومن يذل الله دون الله تكبع سيولين أيكة الشاء فما له من ولي min ba'di baya da wani majibinci ma'ana mataimaki min ba'di in ba Allah ba shi kuma Allah bai taimako azzalumai wata zalimina zaka ga sakamakon azzalumai lamma ra'awul azaba ran za a gwada musu azaba ranar alkiyama ya kuruna in sun ga musu sakamakon sai suna ta cewa hal ila hal min sabilin yalla akwai wata hanya ila maradin zuwa mu koma mu gyara aiki ai har min sabilin ila ila rujuu ila duniya ko akwai hanya mu koma duniya mu gyara
وتراهم يقربون علينا خاشعين من الظل ينظرون من تحت الخفيف وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين رفعوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم watarehun ya rasu da lahi ranar kiyama za a ga azzalumi na azzalumai yura nuna alaiha za a rinka bijiransu da sahiya da marece ana jikkiwa su a bayan wuta wuta ta buga gabansu ta buga bayansu hashi'ina suna masu ƙasƙantar da kai ai haɗi da cikin tsoro mutawali'ina suna ƙasƙantar da kai a aina takabburu sai ana tambayar su to ina girman kan naku allazi kanu alai ina girman ka da kuke bisa gare su da kuna duniya min sulli ai hashi'ina suna ƙasƙantar da kai min sulli na wulakanci da ya bijiro musu yanzu da min ɗarfin hafiyyin suna kallo sun sun koyar da kai suna kallon gehe in sun gaza a waiwayon su sai su kawo da kai a ni da hadin ai musarakatan nazari suna yin sata kallon jama'a ma'ana suna kallon masu imani cikin inuwa al'arshi cikin hutawa cikin jin daɗi su kun ba su a dibe su sai suna kunkuri da kai gaskiyar azaba mawuyaciya wa ƙarar zina amonu su kuma masu imani sai su rinka mai da cewa innal hasirina kun ga tababbi wa suka tabe allazina hasbu anfusahum wa in suka tabar da rayuwarsu wa aliyan kun ga tabar da iyalansu yawmal qiyamati a wannan rana ta alqiyama bi tahridi al-finnar sabar sun sabar ta musu da goma a cikin wuta wa adal usulin ila al-hur da rashin samar da su zuwa saduwa da hurul iri al-mu'addati lahu fil jannati wata an musu tare da aljanna lau amanu inda sun imani ala ku saurara inna zalimina kun ga azzalimai ma'ana alkafiri da kafirai fi azabin muqimin yau suna cikin azaban madawwamiya
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل
wa ma kan lahum min awliya Allah ce ranar kiyama su kafirai da sauran masu zalunci ba su da wasu majidinta yan suruna wanda za su taimake su min dunin lahi in ba Allah ba ai gani in ba Allah ba bidan azabi anhu wanda zai tuka masa azabar Allah ba su da shi wa man yudillillahu duk wanda Allah ku ki gaba ta cikin barna fa malamu min sabilin baya da wata hanya ila da haƙƙi zuwa samun gaskiya fi duniya dan duniya wa ila jannati bil ahirati kuma ba samu hanya aljanna ba a ranar lahira
استجيبوا لربكم من قبل أن يعصي يوم لا مرد له من من الله ما لكم من مرجع يومئذ وما لكم من نكير Allah subhanahu wa ta'ala ce istajibu li rabbikum ku karba ma kiran ubangiji subhanahu wa ta'ala karba kiran Allah shine bit tauhidi a kadaita Allah wal wal ibadati da bauta ma Allah a amsa la ilaha illallah a amsa muhammadur rasulullah min qabli an yati yawm gabanin zuwan wata rana ko yawmal qiyamah shine ranar qiyama wanda idan azzalimi ya nemi a dawo don ya gyara labaran da lahu min Allah ba zai samu amai kan mai da wannan rana ba a wurin Allah ma lakum min malja'in azzalumai ba ku da wata malaka tarja'una ilayhi da za ku rade gare ta yau idan ranar kiyama wa ma lakum min nakirin kun ba ku da wani mai mutu duka ga abin da aka aikata lizunubikum mai mutu ga zunubanku in ankara lisanu idan harshe yayi mutu takallamat jami'ul jawari sai dukkan gaɓoɗi sai hurci su ce a'a a hannu sai ce a da ni an ka zo an kai sata ƙafa su ce da ni an kai tiya zuwa gari kaza daga kuma sauran gaɓoɗi za su ba labari Allah na ce al-yawma nahtimu ala abwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubuna ranar kiyama ba a son shaida harshe sai a kulle baki gaɓoɗin na adam sai su ba da amsa ko wata gaba ce an yi kaza da ni an yi kaza da ni فإن أردت فإن أردت كنت
فإن أخرجوا فما أرسلنا كعددهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ
وإن أردت وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تطعهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in aradu idan kafirai suka bijire anil ijabati ba su karba kiran na Allah ba ba ma arsalnaka alaihim hafizan ba mu aiko ka mai gadi ko wakili akan su ba kafar amaran da zaka litayin aikatu aikatan su bi an tuwafiqa al ma'luba minhum cewa sai kayi daidai ga abin da suka nema bal ma alaika ba abin da ya wajaba gare ka illa al balagu illa isar da aike in alaika illal balagu ba komai gare ka sai sai ake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ranar hajjin ban kwana ranar hajjin karshe ya bayan ya hau dutsen alfa ya yi huduba ya yi huduba bayan ya gama ya ce allahumma inni ballagtu allahumma inni ballagtu sannan ya shigo hukka ga jama'a ya ce ala hal ballagtu ko na isar da sako gare ku sabbai suka ce ilalle ka isar sai annan sallar zama ce Allah ka shaida na isar Allah ka shaida na isar don haka manzo Allah sau zama ya isar da aike na Allah kuma gaban shaidu wa hada wannan cewa in alaika illa albalagu ba abin da ya wajaba gare ka sai isarwa to gabanin al'amru bil jihad gabanin a bashi dama ya ki gare ni wa inna mu lamarin mu idza azqana al insana idan muka dandana ma dan adam min na rahmatan muka dandana mai rahama a ni'imatan ni'ima kalgina kamar wadata wasu hata ko muka bashi lahiya fariha biha sai ya ɗora girman kai da samun wadata ko ko samun lahiya wa in tujibhum amma idan as-sayyi'atu wata matsala bala'un jarabtawa tusirun ta taba allanir lil insani wannan izina ko kuma lura da jinsin dan adam da ake magana ba kowane mutum ba na adamin al-insanul kafir wanda a kafiri shi yake magana da shi a nan da an ce mutum ba ɗan karin magana suna cewa ko wani zagi kasuwa ya san da wanda yake to wannan kalma duk lokacin da aka ce in an ba da ni'ima ga ɗan adam sai ya bijire to ana nufin kafiri duk da masu imani su ma ɗan adam ne amma a nan ba masu imani aka nufi ba shi ne Allah ka cewa wa in zura sai'atun idan jarabtawa ta taɓa ɗan adam da ma ƙaddamar aidihim ga abin da damar ta gabatar wa bil aidi ana ishara da hannuwa li'anna kasarar af'ala tuzawar biha don manyan ayyuka ana gogayya da hannuwa da ita fa innal insana mutum kafurun mai yawan mutunci ne lil imati ganima to wannan kalma ta karshe ta nuna wancan insan na farko shine wanda a nan karshe ya zama aka bayanin kalmar karshe ta fasar abinda aka yi da insan can baya Allah ta fa innal insana kafurun mutum mai yawan mutunci ne لا لا مو تفهم.
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Allah subhanahu wata'ala ce lillahi mulku samawati mallakar sammai na Allah ne wal ardi da kasai ya halku ma ya shawo kuma duk abin da haka ni Allah shi ke halitta abin da ya ga dama hadha huwal malik mai wannan shi ake kira mamallaki ya habu ne mai sha'u zukura ay ya habu ne mai sha'u inatan yana baiwar tsiya mata ga wanda ya ga dama min al-aulad na yaya wai habu ne mai sha'u zukura wani kuma yana ba shi tsira maza zalla aure zawujuhu ko kuma ya garwaya ma wanda ya ga dama zukuranan wa inasan mazajen da matan wani alma ya shawo kiman kuma yana mai da wanda ya ga dama a kiman bakarari fala yulad lahu wala fala yalidu wala yulad lahu bai haihu ba kun ba a yi mashi haihuwa innahu shi ala alimun shine masani bi ma ya kaluku da abin da yake kalitawa kadirin ko mai iko don haka shi Allah subhanahu wata'ala Allah Allah tabaraka wata'ala shine mamallakin sammai da kasai mai daidaita su mai hukunta abin da ya ga dama a ciki kai bai sha da ga dama shi an tabbataccen sarki yana ba wani mutum tsiya mata in ya ga dama kamar yadda yana annabi lutu ya ba shi ɗiya mata kawai bai da komi sai ɗiya mata kawai kuma yana ba ɗiya maza ga wanda ya ga dama kamar yadda yana annabi ibrahimu lahu bintun ba a taɓa haifa mai ɗiya mace ba sai dai ɗiya maza kawai kulluhun zukuran dukkan ƴaƴa ne mazaje ne ko ko ya gani wa yaro mutum zukuranan wa'ina san mazan da matan kamar yadda yana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani shi maza Allah ta zama yana tsaya maza yana tsaya mata kuma Allah yana mai da wanda ya ga dama a kiman bakarari ba mai ruwa kamar yadda zartar da wannan hukunci ga annabi ta ɗan maryam a wai haya da annabi haya bari a jin ina su Allah wa ambata mata a nan don a ɗaya da kewa ga ɗaya mata kasu ɗauka ƙyamar su aka yi don haka Allah ma ambata cewa ya haɓa liman sha'o'i nasa yana baiwa ɗaya mata ga wanda ya ga dama kuma Allah ce yana baiwa don haka baiwa ta duk wanda aka ba kyauta su aka ba shi don shi ɗa ya fita hiru yana alfahari Allah zai daga ɗaya mace da'iman ko da shi yana nuna mata cewa shi ne mahi kammala min hadisa gare ta kuma mutane suna kure a cikin ɗaya maza mahi yawa daga daga burin samun ɗaya mata sai Allah ya gabatar da ɗaya mata a cikin wannan aya don ɗaya kewa ga ƙiyamatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa min hadhihi banatu bi shay'in duk wanda an gajabta da wani abu min hadhihi banatu na haihuwar ɗaya mata sai ya kyautata muku a kunna lahu hijaban minan nar su ɗiyan mata za su zama hijabi shamaki minan nar daga wuta to kaji wannan baiwa ba a faɗa mu ɗaya maza wannan ba amma sun ɗaya mata Allah ya ce duk mutumin a annabi ya ce duk mutumin da aka jarta da haihuwa ɗaya mata inda ya kyauta musu bai masu ƙabilanci ba bai gwada ya hisan ɗaya maza a kansu ba bai rinka yi ɗaya na maza kyauta ta ɓoye ba don su tanadi ya bar ɗaya mata can baya to waɗannan ɗiyan mata za su zama kariya gare shi daga shiga wutar ranar kiyama a wani wa manyan munul ma'ata wa wanda ya bai wanda ya guba wanda ya ɗauki ɗawainiyar mace a tabkiruha tabkiruha dil unsa to a wa min yumnil wa min yumnil mar'ati yana daga albarkan yana daga albarkan mace a fara wata da haihu ɗiya mata ita ɗiya mace ina ina san in ta zan farko za ta haihuwa ɗiya mace ce yana daga alama samun albarkarta to sannan a nan wasu abubuwa waɗanda za su bewa na ishara zuwa neman tsani da tawakkali da duk abubuwa waɗanda Allah subhanahu wata'ala yakan zarta misali Allah ya ce shine ka baiwa ɗaya maza ga wanda ya ga dama yana baiwa ɗaya mata ga wanda ya ga dama yana garwaya ma wanda ya ga dama mazan da matan sai ka ji wannan aya sai ka shiga masallaci ka ɗauta za ka na faɗin Allah ka bani ɗaya Allah ka bani ɗaya da ko ɗiyan mazan ko ɗiyan matan shi kuma wani sai ya jina Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya yi wa lazina amadu ta ƙulla wabtabu ilaihi wafilata ya ku masu imani ku ji tsoron ta sama Allah gaba gari idan kuna son wani abu a wurin Allah ku bi tsani ma'ana ku yi tawassuli ku bi hanyoyin da aka bi na samun wannan abu sai Allah ya bayar to shikenan sai wanga mutum ya shige masallaci yana cewa Allah ka bani ɗaya ka bani ɗaya shi kuma wanga sai ya tashi yayi makwabta ya ga wata mata wanda ya kafa yana roƙon a bashi wannan mata don mi zai ita mata haifa mashi ɗaya to yanzu a zahiri wa ake sa ran ya samu ko kuwa aka gani ba zai samu ba wannan dai Allah ya ce shine ya habu liman sha'u ina san wa habu liman sha'u zukura Allah shi ka baiwa ɗaya maza shi ka baiwa ɗaya mata ka shiga masallaci kana roƙon Allah baka ɗiyar shi kuma wanga ya ce Allah ya ce bi tsani sai bi tsani ya ce bi aure na a ba shi don ya samu shi ma yadda kowa ka samu shi ma ya ta hanyar tsani ya samu to kana da hurumin ka ce akwai wanda ya ba daidai ba amsa babu to don haka kowa yana nema amma dai Allah cewa ittaqullah ku ji tsoron ta sama Allah gaba gadi to idan aka koma cewa a ji tsoron ta sama Allah gaba gadi to wancan wanda ya shige masallaci yana faɗin Allah ba shi ɗaya Allah ba shi ɗaya to yayi kuskure saboda bai gama da hanyar da aka bi ta samun ɗiyan ba ko da ka dogara da Allah ya baka to ka bi tsanin da Allah ya ce a yi misali Allah yana da ikon ya ba mutane shari'a ba su imani amma Allah bai yarda ba sai da turo annabawa suka kiran mutane zuwa ga Allah wanda ya karba kiran annabawa ya karba kiran Allah wanda bai karba kiran annabawa ba bai karba kiran Allah ba to don haka shi Allah ya hifa a tafar mishi a tawa ita a fa'idar da malaman tasawuf suka yi ba ka ɗaukar ƙur'ani kawai ka ce kam ka karanta larabci ka ce ka sama za ka ibadar Allah a'a sai ka da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah yadda kuka ina yi shi da alqur'ani cewa aqimu salata wa atu zakata a tsayi da sallah a ba zakka to ya aka yin sallar ba mu sani ba amma idan muka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu ji aya tana cewa وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم يا رسول الله من سوكم مكر القرآن دونك الأمة بيان أدن منك سوكم مكر أشيك ننسى أن دعوك النبي ديك صلوا كما رأيتموني أصلي كوي صلى يندكم وقعنا لي sannan kuma wani yana cewa hudu an nima na cikakum Allah yana cewa walillahi ala nabi hijjul bait man sala ilai sabila Allah ya wajabta mutane su yi aikin haji ga wanda Allah ya ba iko to shi kenan sai ka samu ikon zuwa kai haji ka kama hanya ka tafi to a za ka yi haji ba ka sani ba sai an dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa hudu anni manasikakum ku zo wuri na ku karbi ayyukan ibada na aikin haji don haka duk abin da za a yi ladabi ne gare ka ladabi ne a wurin Allah ka karbi wasuɗa ka sa wasuɗa tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala ko ku tsakaninka da annabawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al ulama warasul anbiya malamai su ne magada annabawa duk mutumin da zai karanta luga kadai ya tayyai aiki da abin da ya gani ba zai bi ta hannun malamai ba rabo ne kunya rabo ne talalabiya saboda haka ake samun matsala don yanzu ga misali mutum ya iya karatun boko saboda ɗai ka iya yaren turanci don allah shi ke sai ka zo ka ɗauki ka karanta fassara ta littafin boko ta likitanci kawai sai ka ɗauki wuka da allura ka ce za ka wa mutum tiyata anya tana yiwuwa a dole sai ka biyo ta hannun wasu da to inda ilimin boko wanga zai zan bayyana ba sai ka an so ga masu shi ya ilimin addini zai zama na banza kowa tana duka hanya shi ce shi ma gwani ne don haka rabon ta lalafiya ga mutumin duk da zai karanta fassara ta larabci ya ta yi amfani da abin da sani ba tare da ya biyo ta hannun malamai ba duk mutane da suka kirkiro kungiyoyi na daban wato sun bi ne ta bin fassara da sun ka gane ta hannun kankin kansu ba hannun malamai ba amma duk mutumin da biyo ta hannun malamai ya yarda cewa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasilata ya ku masu imani ku ji tsoron ta sama Allah gaba gadi ku sa tsani tsakanin ku da Allah to duk mutumin da ka sa tsani tsakanin da Allah to ba zai ta lalabiya ba don haka Allah shi rike muna sawun da muke bi na bayan Allah waliyai waɗanda su suka san Allah su kuma za su mu zuwa ga Allah Allah ya san ba mu san shi ba sai mun biyo ta hannun annabawa shi kuma annabi ya san ya aje al'ulama wasul anbiya malamai su ne magadan annabawa mutumin duk da zai tsallake ka'ida to yabo ne ta lalace Allah shi ya shemu
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم
Allah subhanahu wata'ala ce wa ma kan yi basharin ai ba abu ne mai yiwa ga ɗan adam shi Allah yana cikin ƙurra yana cikin kamala kai kuma ɗan adam kana cikin adam kana cikin rashin kamala to ya za a yi hulɗa tsakanin ka da shi ta yiwu kaga abu ne mai yiwuwa shi Allah maɗaukaki ne kai bawa makaskafci ne Allah kamini ne kai kuma bawa naƙafi ne Allah mai ƙarhi ne kai mai rauni ne Allah masani ne kai jahili ne Allah mai baiwa ne kai ko talaka ne to ya za a yi hulɗa tsakanin ka da shi ta biyo a sai ne ta lallashi sai kuma ta yadda shi Allah ya ga dama ya buɗe ma kowa to wannan kuma sai ka shigo ta sigar da Allah ya ba da izini shi ne Allah ka cewa ma ka ne basharin ba ba ne cikin damar ɗan adam an yi kallimahu Allah Allah ya magana shi illa wahayi ban hana dai ta shamaki ta wahayi ba takalimullahi lil halqi magana Allah ga halitta ma yumkinu bai taɓa yiwuwa illa min hadhihi turuqi sai ta wannan hanyoyi an yuhiya ilaihi wahaya sai dai ayi wahayi ga dan adam fil manani wahayi cikin kwana aw bi ilhamin ko da kimsa sani daga Allah kamar yanda misali idan aka ce an haifi yaro yanzu ya zo duniya ai bai san komi ba bai san kowa ba amma uwa ta za ta ɗaukar nono ta azamai ga baki to idan ta tsora mai nono ga baki tana iya ce ma ɗanta ja nono tsotsa ga wani akai a taban ma Allah Allah sanar da shi to shi yake kira ilhamun min Allah haka na yanzu misali an haihi ɗan tunkiya duk yadda aka bukata ba ka cewa bari ka ɗauke ka aza shiga nonon uwa da ta a'a sama Allah ido da shi da bawa ne za ka ga insha Allah ba tsewa ba zai gane Allah ya sanar da shi wanda zai zo ya sha nono ga uwa tai kuma duk mai cewa sai ya yi gigin cewa sai ya koya ma ɗan tunkiya ko ɗan akuya wa zai za ta sha nono to Allah ya gama shi da aiki don haka amma in ka bar tsakanin uwar da ɗan ba ta magana bai magana amma shi Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya kimsa mai sanin ilhama wanda zai sanin uwa ta yi kuma ya san nono kuma ya san wanda zai jan nono kuma ya san inda nono yake sai ya tasa mashi da sanarwa daga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah yana sanarwa da ilhama aw illa min wara'i hijabin ko kuma Allah yana magana da dan adam bayan shamaki aw yasma'ul kalama ko ya ji magana wala yara amma bai gama ya magana ba duk haka Allah yakan yi haka aw yursila rasulan ko ya aiko manzo malakan mala'iki ka jibril kamar mala'ika jibril fayuhi fayuhi rasul sai wannan mala'ikin ya zo ilal mursali zuwa wanda an ka aiko ilai zuwa gare shi bi izinin lahi kuma abin bai samuwa sai da izinin Allah ma ya sha'u Allah yana aiko abin da ya ga dama innahu shi Allah aliyun madaukaki ne daga halin ɗan adam ko kuma madaukaki ne ya ɗaukaka daga halin da bayi suke ciki hakimin kuma mai hikima ne shi ya san yadda yake tsara yadda zai kulla mu'amala da bayi ne a cikin ƙudura ta tare da ajazu nasu a cikin ilimi ne tare da jihar nasu a cikin baiwa ta yi tare da talauci nasu su ila rasulu sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yaya wahayi yake zo maka sai yace wata rana ya tinil wahayi wahayi yakan zo mini misali salsalatul jarsi kamar ƙara ƙararrawa to in ya zo da wannan siga shine mahi tsanani ma'ana shi wahayi yakan zo da tsanani wanda hawan lokaci za a ga manzo Allah yana zuwa kwarai saboda nauyin abin wani kuma lokaci ana zane kurin sai aka kamar kwana ya kama shi ana wa yayi wannan abu shi kenan sai ya ce ga abin da Allah subhanahu wataala ya ko zuwa gare shi a ya til malak kuma mala'iki ya kan zo kamar yana tare da guduma ne hadidi ta bakin karhe yana bugun zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji wannan ƙara hafizar ayata idan an gama sai ya haɗa shi wannan abin da aka sauka mishi haka za ɗudi a cikin kalbi haka an ka buga a cikin zuciya dai to wahayin da ya zo da ƙara irin ƙarar ƙaraurawa to shi ne mahi tsanin cikin wayoyin da aka yi a na aisha tana cewa na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ana mishi wahayi a cikin rana take mai tsananin sanyi la yatafassadu arqan wallahi amma goshe annabi yana tsatsafar da gumi ga ana sanyi amma idan wahayi ya zo sai ya zama zuwa yana dararowa da goshe shi wani lokaci kuma ya fi nil malaku annabi ya ce malaki kan zo mini ya yi magana da ni ido da ido mala'iki zai hukanto shi wai karau da aya sai karanta mashi aya ya saurara ga mala'iki kuma ya haddace wani lokaci kuma yana jin magana Allah subhanahu wata'ala bayan shamaki amma ba tare da shamaki ba bayan shamaki amma ba da wasu abu shine bila wasu malakin ba da shamakin malaki ba wani lokaci kuma malaka jibril alaihi salatu wasalam yake zuwa bisa siffar dan adam sai ya lakanta mai ayat aka aiko shi dukkan wannan anwa'un min alwahyi duk nau'i ne na wahayi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tafi jibril mata malaika jibril ya zo mishi ya zo mishi dubu a dubu ashirin ya zama sau dubu ashirin da shidda ta lamuna za ku gane bambanci tsakanin annabi da wanda ba shi ba ai annabi Musa alaihi salatu wassalam sau shi da kadai mala'ika ya zo shi a kuma gashi mahi girman manzannin Allah mukaman ga matsayi a ce sau shi da kadai mala'ika ya zo annabi Musa amma shi ga wannan a dubu ashirin da shidda mala'ika jibril ya yi maya dubu ashirin da shidda wurin annabi Muhammad a tini fi mudda talatin wa a cikin mudda shekara ashirin da uku haza kana jaruhu faqat wannan fa makaucin shi ne kadai
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم
Allah ce waka zalika aika wa kazalika auhayna ilayka ya rasulullah haka muka yi aike na wahayi zuwa gare ka ruhan min amrina ai qur'anan ai sammal qur'anar ruha amma qur'ani suna da ar-ruhu li anna al-quluba don ita zukata ta haya bihi tana rayuwa bihi da al-qur'ani ruhan min amrina al-qur'ani daga umarninmu allazi nuhi ilayka wanda muka aiko zuwa gare ka ma kunta da rari ai kafin zuwan qur'ani baka san qablan wahayi gabanin wahayi mal kitab baka san me ake kira qur'ani ba ai ma kana hafazul qur'ana annabi bai harci qur'ani ba ma hafizahu illa bil wahayi bai harci al-qur'ani ba sai ta fuskar wahayi wannan iman bai san al-iman ma'ana ash-shara'i dokoki ba ma kana alamu shara'i al-qur'ani bai san dokokin qur'ani ba gabanin zuwan wahayi ba wai fasar imani ala zahiri za a fasar imani ba anan a ce walal imani bai san imani ba haka bane annal imani billahi shi imani da Allah dai ko wani ba annabi balle ma balle ma shi ana haihuwa ta maftuhi shi ba annabi um, farkon matsayin ba annabi shine al-iman shine matsayin imani asalan da dai kafirci bai taba ratsa ga annabi ba فهم الشريعة الشرعي أنا به أنا وما ما, ما كنت ذي ما الكتاب ولا الإيمان بكسن قرآني بكاتم وهي ولا الإيمان بكسن دوكوشن قرآني بكاهم وهي ما أنا به الإيمان الإيمان أجنب أنا كما كما سمي كما سمي babu amani imani kamar yadda aka ambaci sunan sashen ayyuka ana mace musu imani liyubi a imanakum Allah ba zai tsorata ayyukan ku ba nan shi kuma imani ba imani a kan shi kuma aiki ai salatu kun sallar da ta aiki kenan wanda aka yi ana fuskantar masallacin kudus kafin a dawo da alƙula zuwa ka'aba Allah ba zai tsorata da wani aiki ga iska ba walakin ja'alnahu amma ja'alnahu mun saukata alkur'ani matsayin nuran haske na hadidi man na shawo muna shirya da wanda muka ga dama bihi da alkur'ani min ibadina sashen bayanmu wa'innaka amma kai ya rasulullahi la tahdi wallahi kana kiran mutane bil wahyi da wahayi na Allah zuwa gare ka ila siratin mustaqimin zuwa tafarki mara shi ne addinin musulunci manzo Allah mai tsira aminci Allah yana shirya da mutane da wahayin Allah zuwa tafarki madadaci wanda tafarki madadaci ana shi ne addinin musulunci innaka la tahdi man habauta a wani wuri Allah na cewa innaka la tahdi man habauta ba ka shiryar da wanda kaga dama wani wuri kuma Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kana shiryawa zuwa tafarki madadaci kuntu lakum na faɗa muku shi annabi Muhammadu shi Muhammadu Muhammadani Muhammadu dole Muhammadu Sagiru, Muhammadu Karami, basharin min Ƙureshin, ɗan adam ne a cikin Ƙureshawa, daga cikin ƙabilar Banu Hashim. Ya yi ma yi Banu Hashim yana son abin da Banu Hashim ke so. Wannan karshi wannan mai wanga suna ba zai shirya da wanda ga dama ba. Don haka, falam ya shirya Abu Ɗalibin don haka Abu Ɗalib ba zai shiryu ba. amma muhammadu kabiru halifatu anillahi wannan shine halifa Allah tabaraka wata'ala habba ahabbahu Allah duk abinda wannan muhammadu kabiru yazo ya so to shi wannan abin shi Allah ka so to wannan shine wannan Allah ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim dan in ba haka ba ai ita aya ta ce guda ta walwala guda tunda waccan ta ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim waga aka kuma ta ce innaka la tahdi man ahbabta don haka baka shidar da wanda kaga dama to shine shehu ka bayyana cewa su Muhammadun guda biyu ne ma'ana ya zo da siga guda biyu wannan siga guda yana Muhammadu Sagiru yana siffa ta dan adam Muhammadun Basharun to in aka koma kuma koma Muhammadu Kabiru laisa kal bashari to kun ba kamar ɗan adam yake ba don haka Muhammadun Basharun Muhammadun Sagiru kenan walaisa kal bashari shi ko muhammadu kabiru kenan wanda ake kira muhammadu kabiru shine halifatun anillahi wanda Allah yana bada misali yana cewa ya dawo inna ji annaka halifatan ya ka annabi dawo da mun mai da ka halifa na Allah to ai idan aka ce halifa ai aikin da almahalufu anhu ka gudanarwa shine alhalifatu anhu zai gudanar idan an ce annabi Muhammadu halifa Allah ne a bayan ƙasa wanda wannan sunan ya sauka ga sauran annaba irin annabi Adam irin annabi annabi Dawud alaihi salam alaihi salam to ai shi ma annabi Muhammadu balle ne to amma idan yana da waccan siga ta cewa shi halifa Allah ne abinda Allah ka zartarwa shine ya ka zartarwa irin inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rame wa ma ramaita iz ramaita jifan nan da kai ba hasar da kana Muhammadu Sagiru bane kai ta a'a kana matsayin Muhammadu Kabiru ne kai ta ma'ana halifa Allah walakin Allah rame a Allah shine ya jifa amma sanda su Abubakar suna tare da shi haso kawo mana riwaya na cewa annabi ya ɗabi ƙasa waye jifar annabi muhammadu wannan ya timu abi ɗalibin amma shi kuma allah ya mai da shi a matsayin a'a wannan halifatun lahi ne fi arin lahi halifa allah ne a bayan ƙasa don haka aikin da allah zai gudanarwa shi ne annabi zai gudanarwa a cikin bayan allah don haka a wannan mahalli shi annabi muhammadu halifa allah ne wanda allah ne ya naɗa annabi adamu halifa tai yadda annabi dawud alaihi salatu wasalam halifa tai har Allah yana ce ma ɗan adam waɗanda Allah ya ba wata dama yana cewa wa antiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi waɗanda Allah ya ba wadata ya ba ku wakilcin Allah ku ciyar da abinda Allah ya nada ku halifofi a ciki ashe ko kai a gidanka halifa Allah ne a bayan ƙasa kana ya ɗauka abinda Allah ya baka ajiya dukiya ce ilimi ne sarauta ce wata dama ce Allah ya baka kai ma halifa Allah ne a wannan dama taka to sai kai amfani da wannan dama taka kai aikin da Allah ka so a yi ka zama halifa Allah a wannan mahalli don haka shi ne shauka cewa shi Muhammadu nan na faɗa muku shi Muhammadu guda biyu ne Muhammadu Sagiru da Muhammadu Kabiru Muhammadu Sagiru yatimu abi dalibi Muhammadu Kabiru halifatu anillahi
برحمة الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور daga cikin waɗannan ayoyi waɗanda suke yana matsayin halifatun lahi cewa innan lazina yi bayi ƙunaka inna ma yi bayi ƙunan waɗanda suke musafaha da kai ya rasu kaɗai suna musafaha da Allah don haka wannan wakilci Allah ne ya nada shi kuma baiwa ce daga Allah subhanahu wata'ala kamar irin Allah ke inda Allah ke cewa wa ma naqamu illa ana ganehumullahu wa rasuluhu min fadli don haka waɗannan ayoyi suna nuna cewa annabi Muhammadu halifa Allah ne a bayan ƙasa to idan yana wannan matsayi wanda Allah wanda Allah ka sanya shari'a idan yana da rabo sai Allah ya sa annabi ya so ka shari'a mutum ko yana kafi misali lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya so mutum guda ya musulunta ko amru ibn hishamin ko umar ibn al-hattab sai ya ce Allah ka buwa yadda wannan addini da ɗayan umarori guda biyu da ɗayan umarori guda biyu ko dai amru ibn hishamin shine abu jahal ko ko umar ibn al-hattab shine wanda aka sani to sai Allah ya zaba tunda yayi ladabi ya gwamma Allah ya zaba sai Allah ya zabi umar dan hattab bai zabi amru dan hisham shine abu jahal ashe kaga wannan shi ma yana karanta da abubuwa na farko damar da Allah ya ba annabi kuma annabi ya ban ma Allah ya zaba mishi to don haka waɗannan har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya kaso shi Allah ka so ga bayi ne don haka in annabi ya so ka da hairi to sai Allah ya so ka da alheri annabi ba zai so ka da alheri ba sai Allah ya so ka sannan annabi ya so ka sannan Allah ya baka siradin lahi annabi kana shiryar da mutane zuwa tafarki madaidaici siradin layi zuwa tafarkin Allah allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ubangijin da yake mamallakin sammai da kasai ala kowa ya saurara ila Allah tasiru umuru duka al'amurra tana komawa zuwa ga Allah
صدق الله العظيم
gabar mana da ya gashi ba a Qur'ani girma sai da nan kuma na ce an yi kudi ga mai neman gani shi ka ce na zuwa
Lokaci yana zuwa ya zauna kuma ya wata. Amma daga baya sai a wata da zai ce ya tashi ya tashi wa wata ko da zauna a cikin wata jamfi da shi ko kuma.
ai abin da nasu ya ce illar juba'a shi ɗalibin ba a ce an ba shi dama ya ɗauki ƙur'ani ba shi ma illar juba'a jubi'i an ka ce an ba shi dama sannan daga cikin hukuncin jubi'i malamai sun yi tawili idan ka buɗe ƙur'anin ka wanda ake zuwa da shi tafsiri sai ka buɗe ka ɗebe takarda guda ko can suratun nasu can ƙarshe ka ɗebe shayi guda to ƙur'anin ya zama jubi'i ko kuma can farko ka ɗaya fatiha shahin farko ƙur'anin ka ya zama juzu idan kana ɗalibi ko ba a wallahi ka taɓa an maka rangwame amma ba a yi rangwame idan kana ɗalibi ka ɗau ƙur'ani kamili ba a walla ba illar juz'a sai juz'i shine malamai suka ce ana iya ɗaya daga za ku shi ƙur'anin ya zama juz'i
Allah ya saka da kai. Ana samari da ya Allah ya saka. Allah Allah ba. A yi salati goma goma ga annabi.
sallallahu alaihi wasallam
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
ذلك فأعلمك عن البيان وكفاك عن القرآن